وأمة وقال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر عنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب فقل له فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام عرفت أن الله كفر من قتل الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وكفر أيضا من قتل الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال فإن قال الكفار يريدون منهم الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر وأنا أشهد أن الله هو النافع الدار المدبر لا أريد إلا منه لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم ولكن أرسلهم أرجو من الله شفاعتهم والجواب الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء أن هذا قول الكفار سواء بسواء واقرأ عليه قوله تعالى وقع عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم واعلم أن هذه الشبهة أن هذه الشبه واعلم أن هذه الشبهة الثلاث واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم هي أكبر ما عندهم وإذا عرفت أن الله وضحها لنا فإذا عرفت أن الله ودعها لنا في كتابه في كتابه وفهمتها فهما جيدا وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها وما بعدها أيسر منها غير متقتلة ما yake cewa wa yad'una Isa ibn Maryam an samu Kirista da wasu wanda suka biyo bayan su suna roƙon suna kiran Annabi Isa dan Maryam wa ummuhu hadda mahaifiyarsa shi sa wanda ma Kirista zai ma kurwa ya ma ya taba kai ya taba kirishi me yake nufi annabi isa ma ya fi kima a sama da Allah shi ne kawai ba za annabi isa a wajen kirista su musamman Allah ba su kawai al-isa suka sani shi yasa ba kaga a addinin christianity Allah uku ne kuma dukkan christianity babu wanda suka sai a can akan cewa babu baban isa su a ganin su subhanallah to amma shi inda sun ba ma wanda suka ba wannan mazakin masu ba shi daraja da sauki to musu ma ɗauki Allah da komai ba na shi su ba wasu na da da ubangiji kawai wasu isa ne kawai shi ma ubangiji shi za ga ne kirista ba duk inda ya ko yesu almasihu rai rai mai tsarki ba ruwan shi da wanda ba ya ba ta'addanci ba ruwan shi da shi to wannan kuma shi ne ke faruwa a musulunci ba wanda ce ba ni dan Allah zai ki alika dan Allah ka bani ba ba ni dan shehu cikin karkarwa ga doka ba ka samu duk wani tattare ka na baka assignment inda ya samu da shi in ka zo ce masa ba ni dan Allah in yi iya shi ba da shehu sai ya tsaya kalle ka kuma ba ka ba wallahi sai ya rage wani abu sai sai yayi wani abu na na kokarin yanda zai rada kai to ga wannan me yake nuni wannan ya yi girma a gidansa saboda Allah shi yasa illar dukkan wani mutum a bashi daraja irin da Allah wannan zai zakkar da addinin ka wannan ko dole mu fada yan kwaji ba da cewa abu mai illa Allah mana illa a wannan bangare kuma wani wa'ace a fada ne wai wai ba san zaman lafiya an taba haƙƙin Allah da zama lafiya wallahi ba za su lafiya ba duk a yayin da al'umma sun shiru akan dokan haƙƙin Allah ba wani sa kuma a ce wai a yi shiru shi zaman lafiya to bala'i ku ku yi shirin tunkara sa a rayuwa ba za ku taɓa samun daidaito a cikin rayuwa wanda ma kafaran da su suka ce bisa addini kawai yanzu ga shana nan shana mai suke ba su faru su da addini amma yau a duniya su yi kowa samun technology su kuma su da ubangiji su haɗu amma ka ce ka karɓa ka wulakanta addinin Allah to ya komai muni su wancan kawai ɗan wuta ne za su dawo a cikin wuta kuma amma kuma wutarsu ba ta kai matakin wutar wanda ya haƙici addinin Allah ba domin Allah ta yi innal munafiki na fi darkin asfali shi a wutar ma wutar kafar suna saman shi wani yanzu ita shi sa mutum sai ya hankali a kuma nan kuma a ka'ida ta shari'a musulunci da al-kufru da al-ashirku wanda ya fi hatsari ka je wa Allah kana shirka da ka je wa Allah kana kafirci wanda ka je wa Allah kana kafirci ya yi sauki sauki ba sauki diga amma in aka ce biye sauki sauki wanda ba mu da addini in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yurkuna wasu barcan haka ne dai wasu kwarwa wasu wani buda ma ba mai shirya buda wani kwarwa shi kawai haka yake buta yake yake yake rayuwarsa to shine malam yake cewa wa minhum daga cikin su bayyada'u wa yada'una Isa ibn Maryam suna roƙon Annabi Isa dan bare wa ummuhu da mahaifiyarsa wa kad qala Allah ta'ala Allah yake fada mal masih ibn Maryam yace shi al masih dan Maryam bai zama to ba illa rasulun ko ba ce manzo ne Allah inda Allah ya gudu manzali a bayan shi ma haka gare ko shi kad khalaq min qablihi Allah ce hakika sun shuɗe sun wuce gabaninsa a rusul manzali ba ai ba bai ma Allah ce manzali wasu ma sun fi shi daraja Allah ce wa ummuhu kuma ita mahaifiyarsa siddiqa mace ce mai yawan gaskiya maryam rikakke mace ce tabbas ba ta riza nawa kamar yadda yahudu suke da'awa har yau cewa musu yarda ba da kiristanci shi yasa yanzu ba yahudu da yake yahudu turawa suna tare da su sun san yadda yahudu suka ɗauki ainihin addinin su shi bai yahudu bai ma yarda da addinin annabi isa shi yanzu bai yahudu ya kawo da mai kashe mace cewa zai su har yanzu a suna kan bakansu annabi isa dan zina ko iyalan da subhanallah babu wanda ya girma ma annabi isa a saboda musulunci mu wajibin ka ne ba za ka ma shiga aljanna ba sai ka yi imanin annabi isa annabi Allah ne kuma Allah ya koshi a baka to shi ne Allah ce siddiqa mace ce mai yawan gaskiya amma sai Allah ce to sai bai wani ababe wanda ya zama to masu shi ba zai zama to su Allah ba kana da shi da mahaifiyarsa sun kasance ya kula da ta'am suna cin abinci sai ba gani wanda ce bisa aka haka to qur'ani ne zai magana da hankali sai Allah ce unzur kuma kai dubi kayfa nusarif fa kayfa nubayyinu lahum al-ayat ya ya muke bayyana musu ayoyi hujjoji sai Allah ce ainihin thumma zur kuma kai dubi ya kai annabi Muhammad anna yufaqun tadaka ake karkata su wani hujja Allah ya ce kana ya kula da fa a gaban ku annabi Isa ya ci abinci kuma ya je yayi bukata da dan adam haka kuma Maryam ta ci abinci ta je ta yi bukata da ɗan adam da hasali ma da ta zo haihuwa annabi isa jini ya zo mata to dan Allah Allah ce kari ba ga yadda muke bayyana ayoyi amma da Allah sun gasa garewa annabi isa ba dan Allah bane sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce musu kun ga ya musu a ta'buduna min dunillah shin za ku bauta wa koma bayan Allah ma la yamliku lakum darra wanda baya mallaka muku wani abu na cutarwa da yake sai ya tsora muku ya doke muku wala nafa muku kuma amfani wallahu huwa samiu alim dai Allah shi ne mai ji masani ga duk abin da bai suke aikata to wannan kaga ita sai aya fi rayati ainihin ahmiya sannan ma yace wa qul lahu kuma tsara an bada masa qawluhu ta'ala qadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara su gabaki ɗayan summa yaqul sannan Allah zai faɗa lil mala'ika ga mala'iku domin akwai wanda za su je gobe kiyama ba su goda kowa ba ba su goda rana ko goda ko kuma annabawa ko kuma wani annabi da shi annabawa Allah ko su ba ya musu goda ba suka ce mun goda wa mala'iku ne ba da su suke fitar da rai su ne suke azaba amma muka musu bauta in sun je gaban Allah ne da za sun koyi mu sun tsaya gaban Allah sai wannan ka mai azaba ka ji jahilci da Allah ba san girman Allah ba to shine Allah ta'ala zai ce wa waɗannan mutane bayan an tsira su Allah zai ce wa mala'iku su ma a jinjine su san cewa su ma bayi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mishi zai ce musu ainihin yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika cewa mala'iku a haula'i iyyakum kanu ya'budun wai a haula'i iyyakum shin waɗannan bayan Allah ku ne wasu suka suke bauta ba a gidan duniya qalu sai su ce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare ka ya Allah anta waliyuna ai kai ne majibincin mu min dole mu kuma bayan su wa ya isa mu ma bai wata kake maka mu ma sun bayyana Allah barde ban barde ka ya abudu da jin kawai aljanna da suke wuta wa ruwa da ba ne shi ga shigar malaika ko shigar wani abu an zaka baka isa ka je indiya baka ce wai gunkin nan bai bai taimaka bai azala wala wai sabab wani dai ka kai shi tabbas shi ya ba shi kuɗi ma wani ya zo ya ga amon kuɗi daga wannan gunkin kuma haka yi wani ya ce gumki kuma ya mushi magana kuma kuwa haka ne amma mene ne aljani da ke shiga jikin abu shi illar aljani ke zuwa zai shiga gaban gumki har ya daga hannu ya yi dariya ko ya zama baka da wani ruwa kawai ke a fada cikin musiba na haula wala quwwata illa billah shi yasa ga mu ubangiji inda mu musulmi ka ji dadi dawa mun ba ganin Allah an mutane ma ba maka da matsala da ba bakka ma zan ce maka ga Allah kai da ba kawai ubangiji kana bauta mashi ka san girman sa ya girma ka gashi a duniya amma duk wani addini a duniya za gani ana ganin ubangiji ko kirista ai suna ganin yesu ko da kurwa nan wani ce Allah bai da su kaga shi musulunci shi kadai ne addini a duniya wanda dama kai ka yarda cewa la tudriku al absa sannan kuma annabi Isa annabi Musa ya nemi ganin Allah Allah ya ce mishi lan tarani kaga mu huta to shine Allah ma da yake cewa mala'iku za su cewa bal kanu ya'buduna jibril ya Allah suna bautawa ainihin aljanna ne akfarun mafiya yawan su fihim da aljanna ne mu'minun su ba da gaskiya wa qawluhu ta'ala da fada Allah subhanahu ta'ala Allah zai ce wa annabi Isa wa in katina a lokacin da qala Allah Allah zai fada ya ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi wai shin kai ne ka gaya wa mutanenka ittakhizuni kulini wa ummiya da mahaifiyata Maryam ilahaini ababan bauta guda biyu min duni lahi kuma bayan Allah Allah zai ce wa annabi Isa a taron jama'a kiristan duniya suna tsaye da kansu قال النبي عيسى زي امسى والله يجي سبحانك سركي يا تبتا غريك يا الله اي wannan kalma ta yi muni ma yakunu ni yace ai bai kama shi a gare ni ba an akula na fadi ma laysa li bi haqq abin da ba da haƙƙi a kansa bauta ta ka in ce amma ni ko a ba mahaifiya ta ce ina ba zai yi ya Allah kai ka aje a kul a ba a ba kai aiki ne ce in kuntu qultu in ma na faɗa ya Allah ko kuma na yi kudirin a zuciyata a gaya mani fa kada a rubuta ai Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ta san abin da ke cikin raina in ma akwai karkatar a doke da a matsayin Allah ko mahaifiyata wala a'lamu ma fi nafsi amma Allah ba san abin da ke ayyuka tare da kai ba innaka lalle kai Allah anta allamul ghuyub kai ne allamu mai yawan ainihin sanin ko abubuwa da suke ainihin koye koye ma'ana an ce Allah shine mai yawan sani al-ghuyub shine duk abin da ya faru game da idan mutane wanda annabi Allah Isa ya baiwa Allah hukuncinsa Allah in na faɗa ka sani zuciya ta ma ka sani kuma kai ne mafi sanin duk wani ababe da suka zama to koyayyo ne a cikin rayuwa ba ga anan gurin karshe zai ce dai gashi nan in to azimu fa inna mai faru wa in tasbihu lahu fa innaka Allah ne ya ce arda wa hada yawma yanfu sadiq yasbih to ma da sai kaga ga ka kullu kace masa arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam kai dan bid'a da kake jayayya akan wannan shin kai sanin cewa Allah ya kafirta duk wanda ya nufaci gumaka da bauta wa kaffara aidan haka da kuma Allah ya kamu da dadi man qasada salihin duk wanda ya nufaci waliyai da salihan bayi a matsayin cewa zai bauta musu ko ya kama kafa da su wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya yaki masu irin wannan fa in qala idan yace al-kuffaru yuriduna minhum aika farai suna nufatar su ne bangaren bauta ni kuma wa ana ashhadu ni kuma na shaida annallaha lalle Allah huwa an-nafi'u shine mai amfanarwa الضار شيء من شتر المدبر هو شيء gudanar da halitta la uridu illa nu bana nafat bana da kowa bangaren sanin wannan sai ga Allah kawai sai ce to amma wasalihu da amma dai managartan bayi laysa lahum min al-amri shay'un na san cewa ba su da wani al'amari a hannunsu na kashewa ko rayuwa ko amfanarwa walakin sai dai aksiru ina nafata su bangaren an gwada su in zan faɗi yayin tashi yayin da shiga bala'i arju min Allah shafa'atan ko ina son su cece ni a gaban Allah wani zai ci maka annabawa suna ceto kuma sai dole ka ce suna yi malamai fa zai ce in tabbas za su mummune fa za su wani ba za su to shi yasa nake kawo kawa da wani saboda in cece ni a gaban Allah wani haka zai gaya to kaga in ka tashi rusa shi wannan yana koyar baka ainihin usulul hiwa in ka tashi rusa shi a matakin farko za ka rusa shi ka ce kana da aya ko hadisi da yake nuna cewa shehun naka ya shi dan aljanna ne kakkai raka shiga can ciki tun ana ma da tsayawa da kai maka da mai can ido sai ka ce to shehun naka mai sunan shi in yi ce baka ware a wani lokaci aka haife shi shi sa ake so ka zama mai bincike in bai sani maka ya mashi duk ya wuce to shi ke to kaga shi hunna ka tsakanin shi da manzon Allah shekara 800 ko 1000 to shi kaga wannan babu amma la mahala lahu min al-i'rab kenan shi babu ma ba inda manzon Allah ya magana akan sa duk abin da za a zo a dora akan shi hunka ne kawai mafarki ne babu dalili kenan na ko wani hirin barda shi kenan tun an kaga da shi amma in kama yarda cewa shi wasa dan aljanna ne har kake tattaunawa to shehun zai iya bada aljanna ko ba zai bada to anan ma ka saba shi sa ko daga min jazurin mas'ala daga can kasan da kayan a dosa to shi zamanin zulumi ne ke koya mutum da yake wa wani da kasina guda bashi to shi ne malaki cewa walakin sai ce maka ai aksidu ina nafada su ne arju min Allah ina kauna da wajen Allah shafa'a da musu cece ni sai malaki far jawab amsawa anan sai ka ce anna hadha qawlul kuffar ai wannan fadar da ka fadar kafare ce sawa'an bi sawa'in didi da didi babu bambanci waqra alai karanta masa قوله تعالى قال الله سبحانه وتعالى الله يجعل والذين اتخذوا من دونه وأن سكركم بايم الله أولياء مطعم وليي masoya suna cewa ma na abudun ba ko me yasa muke kiran su in za mu fadi muke ambata su yayin bala'i illa li yuqarribuna sai dai su kusantar da mu ila Allah zuwa ga Allah zulfa kusantarwa kaga aya a girke duk wani wanda kace mishi wai ya aka kiran shi wai ce ai shirin shi in ya kwankwasa ba ma sai ya kwakwasa kawai fadar Allah ta rake ya yake zuwa kenan kama hannuna zai yake ne fadar Allah in kai haka ka zai ne ka ka mai ayar ta rusa wasu wannan wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu ta'ala wa yaquluna haula'i shufa'a'una inda Allah suna cewa waɗannan sune masu ceton mu a gaban Allah to malaki wa alam kai sani anna hadhihi shubha waɗannan shubuhi a tsara guda na karanto da tun daga farko zuwa yanzu hiya akbaru ma inda su ne mafi girman shubuhohin da suke da su wajen rikita mutane fai za a rasa idan ke sani Allah ba na wadda a cewa lalle Allah ya bayyana ta ahili da na a gare mu fi kitabi a cikin littafinsa wa fahimta ko ka fahimci waɗannan mas'aloli fahimman jayyidan fahimta kyakkyawa to fa ma ba'da ha ai sau min malati to duk wata mas'alar da dan bid'a zai kawo maka dan yarkitar da kai to ta wannan sauki kenan kuka ɗan uwa wannan malam ya ba mu ilimi a dunkule wanda ya kamata mu wasa a shi mu ƙara fahimtar shi kuma malam ya gaya mana wata gaba mai muhimmanci muka ko ya gaya mana wata gaba mai muhimmanci yace abin tausayi ga wanda zai shiga hanya ta sunna shine wanda zai shiga wannan sun wannan hanya laysa da laysa ba abu sila duk wanda bai da makami shine abin tausayi waye wanda bai da makami annabi ya kawo aya alqur'ani ba zai iya kawo ba adabi ya kawo hadisi manzo Allah ba zai iya kawo ba to wannan shi kwari da gaske zai sha wahala wajen tabbata akan sunna amma duk wanda yake kokari kullum a ce yana karatun alqur'ani yana yawan karanta sunna manzo wallahi zai baka mamaki sai ka ga an tara malamai wanda ake ganin sun amsa sunansu na malamai wallahi duk sun zo da littafai na barazana sun bubbure an zo an yi cufe cufe ana karanta za ka zuba ka da komai wallahi ka kawo aya ka kawo aya ma ka kama fasara ta ce kawai ba bayani akan masala ka za aya ta za su kuma ga hadisi bukhari sai dai daga kawai ana huda rawani ana goge shi bi mana wallahi ba a rasa inda za a yi duba bus da kuwa saboda abu ne a yi kuma kakka ba fasara ba su da fasara wanzu ta ga irin wannan mulaƙa ta haɗa shi da Jafar Mahmud Adam da malaman fada na fada a Dubai yau akan Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa suka ce yaya za a ce Allah yana sabaka kawai wani baki da bata musulunci da haka gidan Jafar ya zuwa ta da makano hankali duk farkon da awa tun zamanin izala ta za a yi ta farko ba a yarda ba suka ce sarki a kira shi zo ya zo ga ya zo sai an kore shi wannan ba a kira musulunci take ba kana ji aka kira shi shafa a lokacin nan aka ce mutum ɗaya kira suka tafi saboda shi ma shaida kar aje wani abu ya faru ba shaida eh mala alhamdu ya suka zo fara suka daura sarki a duba ya ce mishi to kai jafaru ka zo gari ka tada hankali jama'a ka kawo wasu abubuwa kaza kaza kaza ka ce Allah sama yake kaza kaza shi kuma ba da risalar shi a matsayi littafin risala wanda take kare ne sai shek jafar ya ce wannan ba akida ta bace ba akida ta musulunci kuma ita ce ma akan abinda Malik bin Anas rahmatullahi alayhi yake akai me dalilin ka kawai sai bude risala ya dauko muqaddima ta me ainihin risala ya ce wa annahu fawqa arshi almajid ainihin ya yi ta kawo bayanai na na kaza kaza kaza ya kawo dalilai ya kada kusa ne ya dinga dauko ayoyin alqur'ani wanda ya zo shi wannan shine fahimtar mai risala kuma ce fahimta imam malik ya kawo musu da dare shi wannan magana ba kashi bace kuma ga malaman nan ai suna karanta risala in har ba haka bane to ainihin rusu ba su wanda da aka wajen babban malamin da zai yi magana a kai ran kai da yanzu ai a bar shi ya nazari mu a bar mu kai nazari ya ji ya yi nazari kan dan Allah risala kana karanta da kai wani ma ya hada ce da shi da magana sai bid'a ko karatu ba fahimta Allah ya kuma karatu ne ba na fahimta ta karanta amma ba san ma'ana cewa ko karatu na ake shi sa sai ga dan bid'a ya koyi risala ya koyi ishmawi amma in yazo sallar bai iya sallar ba to kaga da suka ga an doka a bidiyo an doka a recording da suka ce a bado wannan abu da aka bado shi kenan ya suka suka goge ba hutu da komai daga ciki ba ba sai rabu hutu da munakashin munazara ba shi sa ai malam da bashi duk wanda zai je wani wurin munakasha kai ya samu wani wanda ke doka masa bidiyo kuma ma sun yi kanika sun yi kewa kuma ma su ga amshi da kariya ya dan bida ba karbe da kubiya ne kuma ya gobe mutu ya ce ya kure ka da yake ba Allah ake yi ba ba ta ba mu بارك الله فيك الله يهديك عنك السلام عليكم ورحمه الله ba ta warma yau ko bi sallah ne tun da gol bayar wata muna yi sallah